للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
ga watan ramadana na shekara ta 1447 wanda kuma ya daidai da 25 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya idan ba a manta ba muna cikin suratul bakara wanda yake a karatunmu na shekaran jiya da yake kusan kwana biyu kenan ba a samu gabatar da tafsir ba saboda uzurruka shekaran jere rasuwa da muka tashi da ita wanda aka yi jana'iza kusa irin wannan lokaci ta dan uwa da Allah ya mu rasuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya mishi rahama Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah sa ya huta muna ƙara ta'aziyya ga yan uwa da ke wannan gari da wannan unguwa da kuma gidansu baki ɗaya Allah shi gafarta abu na biyu kuma jiya ina da uzuri na ainihin makaranta sai ya zanda masu a ci gaba to yanayin da ba a samu haka dai Allah ya tsara haka yau insha Allah wannan shine darasin mu na na nawa na shidda ko darasi na shidda a cikin suratul baqara ko mun kwana a aya ta 236 yau zamu tashi aya ta 237 shine zancen Allah wa in tallaqtumuhunna na'am
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة وقد فرضتموهن لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم Allah subhanahu wataala yake cewa in tallaqtumuhunna idan kun ka saki su min qabli an tamassuhunna wato kamin ku saru da su wa qad faradtum lahunna farida kuma kun riga kun ambata musu sadaki fa nisfu ma faradtum to za ku ba su rabin abin da kunka ambata na sadaki illa an ya afuna sai ainihin in sun yahi wato shi ne shi abdullahi ya ce ya jibu lahunna alaikum yana wajaba gare su a kanku mana dole ne ku ba su wannan sadakin da kunka ambata rabinsa idan mutum ne ya aure mace ya ambata mata sadaki kila dubu ɗari sai bai kai ga saruwa da ita ba sai kuma ya sake ta to yanzu dubu hamsin sun tabbata gare ta wa ya jiri majalar sadaƙi fi tashdiri kullum na halahu zauji fil aqadi ya ce ya gudana magudanar sadaki duk abin da miji ya ba mace kyauta a lokacin ƙulla aure lil mar'ati ga mace aure abiha ko ga mahaifinta aw wasiha ko mai kula da lamarinta idh huwa lizawjati domin wannan mallaki ne na mata wa in sha'at akhadhathu mimman utiyahu in taso to tana iya karba daga duk abin da an kabata illa an ya afuna sai in sun yi rangwami ai almutallaqati thayyibat bi anfusihinna wato su wadannan da an ka sake su ainihin suna jaurawa suna iya yahe ainihin wangarabi shine Allah ya ce illa an ya afuna sai in sun yahe rabin gada an ka ce a basu suna da musu yahe musamman bajawarin ne su 'yan mata waɗanda budurwa to su waliyinsu shi adda haƙƙin yahewa fala ya akhudna shay'a idan sun yahe ba su karbi komi ba wal wawu fil fi'li lamuhu wan nunu damirul mutallaqat wawun ɗin da yazo cikin wannan fi'ili wato ainihin wa qad farattul lahunna farida wato ta zama wawun lamun ɗinsa ce damiri ne na almutallaqat shine ya'funa
wawun din nan wato na jam'i ne ya afu na jam'i ne na su a wato mata domin duk fi'ili yana da a aliful kalma da lamul kalima to jam'i ne na su matan su yahi illa an ya afu domin an samu sun fassara da ana nuhin mazaje ya afu nan amma yana nuhin wato almutallaqati wa huwa mabniyun wato ginanne ne walidha lam yura atharun nasibi saboda haka abba ga alama ta nasba ba ga ainihin fi'ilin bi khilafil ma'tuf alayhi sabanin abinda an kai adafi akai ne shine auya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikahi ko ko yadan yayi afuwa shi wannan da adda igiya kullu aure ga hannu ne shine miji ɗayan biyu ko ita ta yahi haƙƙinta ta ce ta yahi rabin gada an ka ce a bata ko ko shi ya ce ya bata ma ba tare da ainihin ya yahi ba ya duka ya bata sadakin duka wannan da ya ambata da complete dukkanin su kai yahi ma wani yayi in ta ce ta yahi shi kenan in shi ma ya ce a ya yahi bare bata duka nan ma babu ne amma an samu fassara biyu suka ce ya afuwal ladhi bi yadi uqdatun nikah wa huwal abu shine uba ya zanya yahi bibnatihil bikra wato ga diyati wadda abudurwa aw sayyida ko ko shugaba fi amatihi ga ainihin bauyati inda malikin a gurin imam malik wakila wasu malamai sun ce huwa zauju shine miji kamar yadda ainihin wato mun ka fassara kenan kuma wannan shine fassara ingantata cewa aw ya afu wallazi bi yadi uqratun nikahi shine miji ya yahi قاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد إمام أبو حنيفة الشافعي لأحمد سنفد ونن ويؤول الأول كون الاستثناء من قوله أما فسر فرقو تنا قرففوا كسنشي واستثناء إن أنكي إلا أن يأفونا سي إن سنياهي من قوله فنصف ما فرضتم سي زما استثناء إلينا wato fanisfu ma faradtum ku ba su rabin abin da kunka ambata na sadaki kaga da maza aka magana to in atsafi ne in istisna'in shine illa an ya afuna aw ya afu wallazi bi yadihi nika to ya nuna da maza ake ai nisfuhu ai rabin sa wajibun alaikum wato wajibi ne akan ku illa an ya afuna sai in sun yi rangwame in kunna sayyibati in sun kasance jawarin ne ne aw ya afuwa awliya'uhunna ko ko ainin waliyansu su yahi in kunna mahajuratin idan sun kasance ba bajawarin ne ba wasani la yasihu illa ala tasmiyati ziyarati alal haqqi afwan mushakalatan aw majazan wato magana ta biyu baya inganta ya zan abin gari an ka ambata ƙari ma'ana ya zama wato ba rabin ba duka kwabbil sarakin ake magana a ambace shi ne majazi domin asali shi rabi aina ma haƙƙinsu ne ba magana ka ce ka ainihin yahi ka ba su a daman haƙƙin suna a ana nuhin ka ƙara musu sai zan ka ba su kwamfilis sadakin ba rabi ka ganin ne yahuwa za ta ɗauka ma'ana wa an ta'afu Allah ya ce ku yi rangwame ayyuhal azwaju ya ku dannan mazaje wal awil awliya ko ko majibinta ainihin mata mubtada'un khabaruhu wato wannan an ta'afu mubtada ne khabarinsa shine aqrabu littaqwa shi ya kusanta ku zuwa ga tsoron Allah wakila wasu malamai sun ce khitabun magana ce Allah ya lil azwaji ga mazaje fakat su kadai ba tare da mata ba da yace wa anta afu ko rangwame duk ba su sadaki conflict da maza ake amma dai malamai sun ce duka ana nuhin da matan da mazan kowa shi yayi ita ma ta yi kokarin cewa ta yahi sai in dai ka ce a babu komi sannan sai ta amsa wala tansawul fadla bainakum kada ainihin ku manci falala da tsakanin ku ta kullace ce ne aure da kun kai أن يتفضل بعضكم على بعض حف على الإحسان ومكارم الأخلاق yace wannan cewa wala tansawul fadla bainakum wato kwadaitawa ne akan kyautata tsakanin musulmi da kuma kyawawan dabi'u inna allaha lalle allah bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne fayujazikum bihi zai sakan ka muku akan wannan sai allah ya ce hafizu ala salawati
حافظوا على صلواتكم والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
Allah subhanahu wata'ala ya ce hafizu ku aida wa mu ku dawwama ala salawati akan salloli akan salloli wato alhamsu guda biyar bi da'iha ta hanyar yin su fi auqatiha a cikin lokacinsu bi shara'itiha da ainihin sharuɗan su fala yulhiyannakum al-ishtigalu kada shagalci shagalci su shagaltar da ku bi auladikum da 'ya'yanku wa nisa'ikum da matanku an hada gabarin sallah was salatul wusta da kuma sallan nan ta tsakiya ayyub bayyanaha aw al-fadl minha khususan wato ainihin an keɓance ita wagga sallah daban bayan an ce ku kiyaye salloli sai an ce ku kiyaye musamman sallar tsakiya وهي صلاة الصبح إتتي صلى أصبع عند ابن عباس غورن عبد الله دان عباس وابن عمر ده عبد الله دان عمر duk suna ganin sallar wusda ita ce sallar asubahi wa alaihi malikun kuma akan wannan fahimta imam maliku yake wal asru amma sun ce sallar la'asar ta inda aliyin a gurin sayyidina ali wa alaihi abu hanifata to akan wannan fahimta abu hanifa shike wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad awin zuhuri wasu ce ma sallar azhar ta qalahu zaid bin sabitin zaid bin sabi ya ce sallar azhar ce awil maghrib ko ko sallar maghriba qalahu al bara'u bara'u dan azibi ya ce lalle sallar maghriba ce awil isha'u ko ko sallar isha'i ce to kaga an ga ta haka to wace wace sallah ta shi shi yasa dole sai an samu tarjihi ga ilimi ba a cewa wai an yi sabani kuma ka ce duk wanda an ka dauka ya daidai na a'a dole akwai wanda a kuskure kuskure na bane ba abin da malamu muka ce Allah shahi musu sai a ce bihi khilafun ko ko kaulani sai ce duk wanda kai dai a a dai gano da a yi Allah shahi musu to yanzu kaga shi Abdullahi nan da Allah ya ce ku kiyaye salloli sai ce musamman sallar da ta tsakiya to in kace ba a san kowace ta ba kaga kaba babu amfani cewa kuma sallar tsakiya ɗaya kenan dole akwai kowace ta kuma ita ta inganta amma dai bari mu yace awil isha'i ko ko sallar isha'i wani sai ba an jingina li ba'dil mutaakhirina wato ainihin ga wasu malamai waɗanda sun ka zo baya cewa sallar isha'i ce wal asafu abinda yake inganta anna hal asr cewa sallar la'asar ce lil ahadith sahihati fi dalika saboda hadisai ingantattu da sun kai nuni akan haka walakin na zahirul aya anna hasu amma ga zahirin aya zaka fahimci sallar asuba ce don ita abba da ne kuma ba rana ba ita sallar asuba ba dare ta ba ko ba rana ta ko gari ba amma sallar asar ita ce saboda ya ce inganta to hadisi kuma haka ne saboda haka yazo cikin bukhari na'am wa qumu ku tsayu lillahi ga Allah fi salati a cikin sallah qanitina ai da'ina kuna masu addu'a qala ibn qala ibn musayyib haka abdullahi dan musayyib yace qanitina ai da'ina kuna masu roƙon Allah a cikin sallar ku almuradu bihi alqunutu fi subh abinda aka nuhi shine alqunuti a cikin sallar asubahi wakila wasu malamai sun ce mudiina wato wa qumu lillahi qanitina ay mudiina ku tsaye ga Allah kuna masu da'a gare shi liqaulihi alaihi salam saboda zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu qunutin fil qur'ani fa huwa ta'atun duk inda an ka ambaci alqunuti a cikin qur'ani yana nuhin da'a rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wa gairihi da wani wakila wasu malamai sun ce qanitina ay sakitina ku tsaye ga Allah kuna masu yin shiru khashiina kuna masu kankatsar da kanku zalilina kuna masu tawadu'i li hadisi zaid bin arqam saboda hadisin zaid dan arqam yace kunna natakallamu fi salati mun kasance muna magana a cikin sallah hatta nazalat sai da wagga aya ta sauka ba umirna an ka umarce mu bis sukuti da yin shuri da yin shuru wa nuhina an ka hane mu anil kalami daga yin magana rawahu shaykhani wanga hadisi bukhari da muslim sun karwaito shi wa hafizu abinda amma ana hafizu bi ma'ana ku kiyaye ihfazu ka aqibatin lis wato kamar a ce ku kiyaye barawo ku yi dako ne kaga ko muci ba ku yi sai ya hita kwacce shi a ce ga ya shiga wurin ga ku rike shi to irin wannan dako aka so kuwa sallah ba ku bari ta kwace muku kamar kakan wanda ya dauke mata kuɗi kana kana an gaje shi to tsere to yi wannan tsaro aka sun kuwa sallah ta Allah ce bayan kaftan a ba mu kan ba mu bayani ne a aw fa'ilun ala babiha wal hibzu bainal abdi wa rabbih ay ihfaz salati yahfazka Allah wato ka kiyaye sallah sai Allah ya kiyaye ka aw bainal abdi was salati ihfazha tahfazuka ko ka kiyaye ta ita sallah sai ta tsare ka saboda ainihin kare da zaka samu daga wurin Allah sallah ce fa in khiftum
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
Allah subhanahu wata'ala ce fa in khiftum idan kun ji tsoro min aduwin daga ainihin abokan gaba aw sailin ko mamakon ruwa aw saba'in ko kuma namun daji sun hana ku yi sallah wa lam yumakkinukum ba ku samu dama ba an tusallu ku yi sallah qaniti na cikin natsuwa muwaffina kuna masu cika huquqas salati haƙoƙan sallah min itimamin ruku'i was sujudi wal khudu'i na daga cika ainihin ruku'i da sujjada da kuma tsoron Allah a cikin sallaku fasallu to ku yi sallah rijalan kuna ainihin tsaye wato jam'u rajilin jam'i ne na ainihin wanda a tsaye saman kafafu ne aw mushatan ko ko kuna halin tahiya aw rukubanan ko kuna halin abin hawa jam'u rakibin jam'i ne na rakibu ya aka ce rakibu shine wanda a saman mashin ko saman mota ko saman doki ko raƙumi ai kaifa amkana duk yadda ya kasance gare ku mustaqbilil qiblata kuna huskanta alqibla aw wa ghayriha ko ba ku huskanta alqibla wayu mi zai ishara bi ruku'i ta hanyar ruku'i was sujudi da sujjada wa hadha fi halil musayafati wal muqatala wannan yana faruwa ne a wurin tahiya ko wurin yaki hina lam yumkin qasmuhum yayin da ba su samu dama a kakkasa su domin su yi jam'i ba wa illa in ba haka ba sai a ti zai zo fi mahallihi a bagirinsa inda kaulihi ta'ala a wurin zancen Allah madaukakin sarki wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salati a cikin suratul nisa'i wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya dalilun akwai dalili ala wujubi salati halal mashi wal musayafati wato akan wajibcin sallah a lokacin tahiya ko kuma ainihin zaman gida ainihin tahiya ko lokacin ainihin yaki wa imsakun muladdakum bi najasatin haka nan ko lokacin da mutum ya cakudu da najasa wa ilaihi dhahaba malikun wa shafi'i akan wannan fahimta ne imamu shafi'i da malik sun ka tahi wa qala abu hanifa abu hanifa yace la tusalla fi tilkal hali ba a salla a cikin wannan hali in mutum na cakudu da najasa kila a ce yana police station to kila ga kashi nan ga kaza ga hitsari nan to imam malik ya ce zai sallace ko a wannan hali amma abu hanifa ce ba a sallah wannan lokaci idan lam yankuni loquf idan ba a samu dama tsayi ba bal tu'akharu za a jinkirta ta a samu dama in ji abu hanifa qala abdurrahman as-sa'alibi fil jawahir al-hisan abdurrahman as-sa'alibi ya fada a cikin jawahir al-hisan yace rakhasa Allahu Allah ya yi rangwame halal khawfi a lokacin tsoro li abidihi ga bayansa as-salata sallah rijalan suna saman ƙafafunsu mutasarrifi na suna masu juyawa alal aqdami akan dugadugai wa rukubanan ko suna sama abin hawa alal khayl saman doki wal ibli da raqumma wa nahwihi ma da makamantan su kadiba yanzu lokacin su shaw abdullahi dukar ko shekara 200 amma lokacin ba mota ba da gidan sama yanzu duk wagga ni'imomi da Allah ya mana ba a shekara 200 da su ba shekara 270 da wani abu duk daga shekara ɗari na da tamanin da wani abu aka samu wani ci gaba da jirgin sama da motoci da mashin mashin ko guda babu lokacin su shawa abdullahi duk masu kan da ɗaya ƙasar babu jirgi babu mota amma haka sun kai da addini na wani hauyi ma da makamancinsu ima'un zai yi ishara bin ra'asi da kai ne haisu mata wajen duk inda sun ka fuskanta da shi haza qawlu jami'ul ulama wannan shine zancen mahi yawan malamai wa hadhihi hiya salatul fazzi wannan ita ce sallar ainihin sallar mutum guda allazi qadda yaqahu al-khawf wanda ainihin tsoro ya kuntata mai ya zaina cikin daji in yace sauka shi ne sallah abin da ya zama mai barazana sai shi kabbarta ya sallace yana sama abin hawa ala nafsihi yana jin tsoro ga kai ne min aduwin na ainihin abokan gaba halal musayafati a lokacin tahiya aw min sab'in ko kuma namun daji ya tulubuhu da suke neman sa aw aduwin ko ko ainihin makiya ya uhu da sun kabi shi aw sailun ko kuma ainihin mamako ruwa am allubaki abin ga ambaliya ya hamiluhu da za su ɗau wato ainihin cutar da shi wabil jumlati kai abin da dai a jumlan magana fa kullu amrin ya khafu minhu duk wani al'amari da mutum ke tsoro ala ruhihi ga rayuwa ce fa huwa mubihun ya halatta gare shi ya sallaka ta tsoro lima tazammana lima tazammanat hadhihi al-aya saboda abin da ayar ga ainihin tabbon safa in khifton idan kun ji tsoro ba kai ne da cewa ga wani abin tsoro ba wa amma salatul khawf amma sallar yaki bil imami tare da limami wanki samun nasi da kakkasa mutane fasayati zai zo insha Allah da izinin Allah fi suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i intaha nan wagga magana ta kare wa rijalan cewa fa in khiftum fa rijalan an kai mai nasba nusiba an yi mai nasba alal hali a matsayin sa na hali ai hala kaunikum rijalan aw rukubanan aw hala kaunikum rukubanan shine ma'anarsa shi yasa an kai mai nasba wal amilu abin da yasa an kai mai nasba mahzufun an shahe shi taqdiruhu fa in khiftum rijalan ay fa in khiftum fasallu rijalan shi an bana ta sai ce wa awfi rukubanan littaqsimi aw al ibahati aw al takhyiri wato an kawo shi domin ba da zabi ko halaccin ku yi ta rijalan aw rukubanan in kun ga dama ku yi ko ku yanayin hali ka ba da haka nan fa idza amintum min al khawf idan kun aminta daga tsoro sai Allah ce na ba aljan zaman ga annabi ya hana zama aka yi daidai wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce fadhkurullaha ko fa idza amintum min al-khawf idan kun aminta daga tsoron da kuke ciki fadhkurullaha ku ambaci Allah ay sallu ku yi sallah salatul amni sallah ta aminci awishkuruhu alaihi ko ku gode ma Allah akan sa wato amincin da ya kawo muku zikiran wato kuna masu tuna ni'imar da Allah ya muku kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna ta kamar yadda Allah ya sanar da ku abinda baku zamo kuna sanin sa ba qabla ta'limihi kamin shekaran ta sheku min fara'idiha farillan sallah wa huquqiha da haƙoƙanta aw min shara'i ko shari'o'in musulunci aw kaifiyati salati ko ko ainihin siffa ta sallah halatayil khawfi a lokacin tsoro wal amni da aminci aw shukuran ko ko koyi godiya ga Allah yuwazihi kama wato yayi wato kamar da aka ce kama sai ya zama sakayya ne Allah ya sanar da ku abinda baku sani ba to ku gode mai kamar yadda ya sanar da ku fi mawdu'i nasbin an kawo shi a bagirin nasba na'atun amma na'ati ne li masdarin mahzufin wato ga wani masdari da an ka share aw halun ko hali ne min damiril masdar ko ko ainihin damiri na masdari wa huwa bi ma'ana mislu ma masdariya aw mawsula sai Allah ya ce walladhina yatawaffawna minkum ko karanta shi ka karanta wallazi na waɗannan da ya tawafo na minkum aka karɓi rayukansu wa ya zaru da sun kaba azwajan matansu mubtada un wannan mubtada ne wasiyatan wato bin rafi an karanta shi wasiyatu linafi'in ga imamu nafi wa ibn kathirin wal kisa'i wa abi bakari duka waɗannan qura'u sun karanta ai fa alaihim wasiya wato Allah yayi wasiya game da sha'aninsu wa huwa khabarul mubtada wannan labari ne na mubtada walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan sai zan kabari ne na mubtada wa bin nasbi an karanta wasiyatan kamar yadda an karanta mun yanzu libna amirin da qira'a ibnu amirin wa abi amrin wa hafsin da qira'a hafs ay fal yusu wasiyatan wato an yi musu wasiya wadda an wasiya an yi umarni game da sha'aninsu ma'ana Allah ya yi umarni game da sha'anin waɗanda mazajen su na rasu wal jumlatu wannan jumla khabarun li mubtada khabari ne na mubtada li azwajihim wato su zauna domin wato mazajen su da na rasu mata'an nasbun ay mai nasba biyu su wato wasiyatan ainihin hadhihi wasiyatan Musa biha mata'an in udmira wa illa fa bi wasiyatan li'annaha masdarun munawwan wato masdari ne wanda adda tanwini wala yudaru ta'anisuha baya cutar da shi don an mai ainihin ta'anis bil ha'i da ha'un libna'iha alayhi wal aslu wasiyatan li mata'in wato wasiyatan li azwajihim mata'an an yi wasiya cewa matan nasu ajiyar da su dadi a kyautata musu sun mahuzifa harful jarri ai marmako a ce bi wasiyyatin sai an ka jare shi ittisa'an domin yalwatawa falo sai ba sai an kai nasba alama ba adahu bisa ga abin da bayan shi wa hadha idza lam tuta'al wasiyatu mansubatan ala al-masdari li'anna al-masdar al-mu'akkar la yu'malu domin masdari wanda an karwa zance da shi to amili bai shiga gare bai wa ya zama kuri ne ko wani abu wa inna ma yajuzu zalika halu raf'iha aw nasbiha 'ala al-maf'uli wato ya halatta ya zama hali ne na raf'a wato hala kaunihim ayyusuna wasiyatan mata'an bil mata'in kenan sai aka mai nasba ila tamamil hauli har zuwa ga cikin shekara min mautihin tun daga ranar da mazajensu sun karasu sifatan wato siffa ce ta mata'an ai ma ya tamatta'ana bihi abinda duk za su jin daɗi da shi a kyautata musu minan nafaqati na ainihin ciyarwa wa sukuna da wurin zama gaira ikhrajin ba tare da an hishe su da gidansu ba na'atul li mata'an siffa ce ta mata'an wato siffa ce ta jin daɗin da za a yi musu shine a bar su zauna gidan nan da a ainihin gidajen mazaje suka a hishe su malamai suka ce ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne sai a kokari a biya haya in ba bai biya ba da irin tashi hankali na zaka korar ta mai da su a ce dai ka bari ta gama ta gaba da tashi ta gidan su aw badalun min aw halun min al azwaj ay ghayra mukharijatin min maskanihinna wato ka a hishe su daga gidajen su wal ma'ana abinda an ma'ana annahu cewa shi yajibu alal ladina yatawaffawna wato yana wajaba ga ainihin waɗannan rasu an yi su su yi wasiya kabla an yi hata duru kamin su mutu da azwajihim ga matansu bi an yi matti'ina ba'adahum wato ajiyar da su daɗi ko da sun rasu shi an abin da Allah kan ya san kai kokari in gida haya ne kai kokari ka biya ajali ya tun karo ka ko ko ka kira yan uwanka ce ku lalle a batta nan ta yi ta kaba gidan nan ko da ku bata da ɗiya ko guda kada da ainihin rasuwar ka araba gado a ce to ta tafi ta gidan yanzu yanzu gidan ga na gado to shine ainihin malaki a mata ana na haulan wato za su yi shekara guda bisukuna ta hanyar zama gidan nan wanda fakata da ciyar da su wa kana zalika amma ha wannan wasiya ta kasance awwalal islami harkun musulunci sun wani suka sai an ka shahi ta bi ayatul mirasi da ayar gado to da an raba gado to sai su tashi gidan ko da ba su gama ta kaba ba kaga an shahi ayat kenan fa in kharajna bi anfusihin na in sun hita da kawunan su min manzilil azwaj daga gidajen mazajin su fala junaha alaikum babu lahi gare ku ya awliya ulmayyit ya kuma jibinta mamaci fi qat'in nafaqati anhunna daga barin ciyar da su don yanzu an raba gado ita ma ba ta abin da za a yi don haka yanzu ba dole bane sai an ciyar da mata ne da wanda ya rasu da an raba gado an ba kowa ba za a ce dole za a ci gaba da basu abinci ba sai sun yi ta kaba wannan yan ba su kyautata ne amma an kyale su ba lahi an kai ba tunda gado za a raba su ma a ba su kan abin da a cikin rihewa wanda an ka ajiya shekara uku ba a hisu an kawo mutane sun kai kudu ba ta wa adami man uhunnal khuruj kuma an hana a hishe su daga fita amma in sun fita da kawunan su Allah ya ce fala junaha alaikum babu laihi gare ku fi ma fa'alna fi anfusihin min ma'ruf cikin abinda sun ka aikata ga kawunan su shar'an amma wanda ya dace ga shari'a min at-tazayyun na arulil khutabi domin masu neman su aure wa hadha wannan ya dullo yana nuni ala annahu cewa shi lam yajib alaihinna bai waje ba gare su mulazama ta maskanin zauji su dawwama nan gidan mijinsu fi tilkal muddati wato a cikin wannan mudda bal kuyyirna an ba fa zabi bainal mulazamati wato daga zama wurin nan wa akhadhin nafaqati daga kuma karba ainihin ciyarwa wa bainal khuruji da kuma suna iya hitarsu wa tarkiha su ba amsa ciyarwar nan wa tilkal mudda hiya ma zada ala arba'ati ashhurin wa ashara wannan mudda ita ce abin da ya karu sa ga wata hudu da kwana goma min alhaul na shekara wa ala hadha akan wannan fala munasakata bainaha wa baina ayatil iddati to in an hada wannan aya da waccan suna haduwa sai ya zan kowace na nan ba a shahi ta ba wato sai ya zan daga wata hudu zuwa kwana goma to nan dai an wajibin a basu gidan nan amma da zaran an wuce nan to ihsani da ya an basu yayi ya kuma an hishe su babu ne wallahu azizun Allah mabuwayi ne yantake man khalafahu yana ɗauka fansa ga duk wanda ya saba mai hakimun mai hikima ne fi sun'ihi ga aikin sa yar'alakum almasaliha fadlan min wato yana kiyaye muku duk wani abu da an maslaha gare ku qala suyuti imam suyuti ya ce fi takmilati wal wasiyatu almadhkura mansukhatun bi ayati almiras wato wasiyar ga da an ka ambata an shahita da ayar da a cikin suratul nisa yusikumullahu fi auladikum a'a zancen Allah walakum rubu walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wa tarabbus al-hawli bi ayati arba'ati ashhurin wa asharati as-sabiqati al-mutaakhira fi an-nuzuli hakanan an share hukuncin cewa ta kaba shekara guda da ayar da muka karanta shekaran jiya wadda ta yi bayani akan wata hudu da kwana goma wa qala al-khazan fi libab at-ta'wil dallat hadhihi al-aya wannan aya ta yi nuni ala amrayn ga al'amura guda biyu ado ma na farko anna lahanna faqa wasukuna min mali zawjiha sanatan wato za a ce da ita a bata wurin zama shekara guda a cikin dukiyar mijinta da ya rasu wasani magana ta biyu anna alaiha iddatu sanatin wato kuma za ta yi idda shekara guda ta kaba summa inna Allah sannan lalle Allah na saka hadainul hukumaini ya share wanga hukunci guda biyu amma alwasiyatu ita ne wasiya bin nafaqa wasukuna wato ta hanyar ce da ita ta zaunar da ita gida an share wannan aya fano suka sai an ka share ta bi ayatul mirasi da ayar gado faja'ala laha rubu sai Allah ya sanya mata rubu'i da Allah ya ce falahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn aw sumunu ko ko sumuni idan mutun ya rasu ya ban mata tai to za ta ci ɗaya bisa hudu na dukiya tai in ba shi da ɗaya in ko shi na da ɗaya to za ta ci ɗaya bisa takwas na dukiya tai iwadan anin na fakati wasu kuna wannan sai ya zama hurhure daga cewar da za a yi mata da kuma ainihin zaunar suwa a cikin gida ne wani suka an share iddatul hauli wato iddan nan ta takaba bi arba'ati ashhurin wa ashara wato da wata hudu da kwana goma intaha nan magana ta kare wa masalahu fil baydawi wa ghayrihi wa misluhu fil baydawi wa ghayrihi min al mufassirin haka nan misalin irin wannan magana ta zo a cikin tafsirin baydawi da wasu daga cikin malaman tafsirai wa fi irshadus sari sharhi al-bukhari ya zo a cikin irshadus sari na sharhin sahih al-bukhari lil asqalani na ibn hajar al-asqalani wato nan za ka zai nuna maka malaman ga sun yi karatu wallahi kadiba su shawo abdullahi yadda ya karatu references da fatwal bayan yau an haka wani abu cikin sahih bukhari wani wani bude baki ne ce ina a musabal littafi na wasan shi ba ga shehu abdullahi ya san hasharin bukari ba ko sai bukari ka karanta tazyinul waraqat wanda yake bayanin tarihi da gugul mai rayuwarsu da ifaqul maisur da shehu muhammadu bello fi tarihi bilal tukurur ka je ta sun kai gugul mai sun haka rato daga littafai amma yau wani ya ganin kima abin da za a faɗi shekara 100 ko 200 da rubuta shi bisa ga sahih bukhari da shekara 2000 da wani abu kuskure ne rashin karatu ne kawai ka takaice kanka da littafi hudu uku biyar sai ga duk abin da ba su ba to ba ilimi na ba duk abin da bai cikin littafin da ka sani to ba ilimi na ba haba kawo ga adalci ba kawo ga adalci ba ilimi yawa gare faɗi gare yake cewa wa hadhihi al-aya wannan aya lam tadulla ala wujubil i'tidal sanatan wato bata yi nuni ba akan wajabcin idda shekara guda kama za'amahu al-jamhur kamar yadda jamhurin malamai sun kariya hatta ya kuna zalika mansukhan bil arba'ati ashhurin wa ashara fama dallat illa ala anna zalika kana min babil usati biz zawjati wato wannan aya tana nuni ne akan cewa an yi wasiya ne ga mata an yi makkina minas an yi makkana minas sukuna fi buyuti azwajihinna ba'da wafatihim hawlan wato a basu damar zama a cikin gidajen mazajin su bayan mazajin su sun rasu shekara guda kamilan cikakka in na zalika in sun bukaci haka walidha qala saboda haka ne Allah ya ce wasiyatan wasiya li azwajihim ga matansu wa fil bukhari ya zo a cikin bukhari karibu shu abdullahi qala ya ce yani uthman bin affana wato sayyidina usmanu ibn zubair ga abdullahi dan zubairu ja'alallahu laha Allah ya sanya gare ta ya'ani lil mu'taddati wato ga mai takaba tamamu sanati cikin shekara guda sab'ata ashhurin wa 20 na laila wato kwana wata bakwai da ainihin kwana 20 wasiyatan wasiya ce Allah ya yi mata insha as-sakanat fi wasiyatiha wa insha al-kharajat in ta ga dama ta zauna a cikin wasiyyarta in ta ga dama ta fita wata wa huwa qaulullahi ta'ala shine zaman anzancin Allah ta'ala gaira ikrajin ba tare da an hishe su ba fa in kharajna in ko sun kahita da kawunan su fala junaha alaikum babu laihi gare ku fal iddatu allati hiya arba'atul ashhuri wal ashri kama hiya wajibatun alaiha wato iddare wadda asaman kanta ita ce wata hudu da kwana goma kamar yadda shine wajibi akan ta za'ama ai ibnu najihin zalika an mujahidin haka yazo daga mujahid ibnu jabarin intihanan magana ta qari qala al-asqalani ibnu hajar al-asqalani yace wa hadha yadullu ala anna mujahidun la yara nasakha hadhihi al-aya saboda haka shi mujahid ba shi ganin wagga aya an shahita shina ganin ayan na nan da hukuncinta wato wasiya ce a basu shekara guda ba dole ba والسكنى ثابتة للمعتدة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وتبات ولن زماكو يا تبت رأي إمام مالك وإمام الشافعي سابان أبو حنيفة سي الله يتي والمطلقات
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
Allah subhanahu wata'ala ya ce walil mutallaqati mata'un waɗanda an ka sake su ai ainihin Allah ya sanya mata'un ajiyar da su daɗi a kyautata musu yu'tinahu da za a ba su bil ma'ruf ai bi qadari al-imkani gwargwadon iyawa haqqan wannan wajibi ne ai nusiba bi fi'lihi al-muqaddar wato yu'tawnahu haqqan 'ala al-muttaqina wannan wajibi ne amma ga masu tsoron Allah Allahu Allah kararahu Allah ya maimaita cewa wannan ainihin mata'i liya ulmal mammusa almamsusa aidan domin ya ainihin shahiwar da ita ma an ka ainihin sadu da ita da wadda ba a sadu da ita ba idil ayatu sabiqa domin ayar da ta gabata fi ghairiha ta zo ne game da wadda ba a sadu da ita ba sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne ai kama bayyana lakum ma zakara min ahkamit talaqi wal adadi kamar yadda Allah ya ambata muku hukunci hukuncin saki da na idda yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yana muku bayanin ayoyinsa la'allakum ta'qiluna domin ku hankalta ai ta tadabbaruna ku lura da ayoyin Allah to a cikin wannan kamar da Shi Abdullahi ambata Allah ya ambaci walil mutallaqati waɗanda duk an ka sake su da wanda an ka yi dukuli da ita da wanda ba a yi ba saboda ya zan har wanda kun ka daɗe tare ka sake ta ba ko wannan mata'i wato kyautatawa amma Allah ce haqqan alal muttaqin haƙƙi ne amma ga masu tsoron Allah sai Allah ce mu gaba
kazalika yubayyinu
to karanta ce gaba
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر وهم ألوف حذر الموت فقالوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara e baka gani ba istifhamu ta'ajibin wannan neman fahimta ne ta ban mamaki ma'ana abin da aka ce istifhami a dan shin baka sani ba neman fahimta wata shuwiqin da kuma shauƙantar suwa ila istima'i wato ga sauraren ma ba da hu labarin da zai biwa bayansa an ce eh labari bai same ka ba ne ana son ka mai da hankali domin ka ji labari na ai alamyan ahu alaik a ilmuka alamyan ahu ilmuka e ilminka bai cimma labari ba ilalladina zuwa ga mutanen nan da kharaju sun ka fita min da yarihin daga gidajensu wahum ulufun alhalin suna dubbai jam'u alfin ulufun jam'i ne na alfi wato dubu malamai sun ce arba'atun aw samaniyatun aw asharatun aw salasuna aw arba'una aw saba'una alfan wato wasu malamai sun ce su dubu hudu ne wasu sun ce su dubu takwas ne wasu sun ce su dubu goma suke wasu sun ce su dubu talatin wasu sun ce mutum dubu arba'in na wasu sun ce dubu saba'in na wakila jam'u alfin ay muta'alifuna ka qa'idin wa qu'udun wa hum ahlu dawu eh daura dauradan wato wasu malamai sun ce ana nufin dubu dubu dubu haka suke kusan dubu arba'in haka ne maganganu to Allah dai bai ambaci ko dubu nauna ba ya dai ci dubbai sun fita daga garin su hadarar mauti don tsoron mutuwa maf'ulun lahu wato ainihin sun fita don tsoron mutuwa shine maf'ulun lahu hadarar mauti maf'ulun ne amma lahu saboda tsoron mutuwa bi sababi khawfil mauti saboda tsoron mutuwa sun gaba gare su an ce alluba ta sauka gare ko za mu zo mutu wahum qaumun su mutane ne min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila wa qata'un bi biladihim alluba ta sauka a garin su fafauru sai sun ka gudu wa umiru an ka umarce su bil jihadi da yin jihadi fafauru sai sun ka tsere fa qala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu to duk ku mutu sama hanya famatu sai ko sun ka mutu mautata rajulin mutuwan mutum guda min ghairi illatin ba tare da wani sababi na ciyo ba bi mashi'atin lahi wato da mashi'a Allah ka kaulihi kamar zancen sa kun fa yakun da zarar Allah na so abu ta ɗaya kai kun fa yakun sai ya kasance to su ma waɗannan mutane da Allah ya tashi kashe su haka ɗaya ce musu ku mutu sai ku sun ka mutu ba tare da an ce sai sun yi wani ciwo sun yi kaza ba kawai nan take saboda sun baro garin su a guje suna tsoron allobar da ta sauka gare su kasta kashe su wakila wasu malamai sun ce na dahun bihi malakul jibali wato mala'ikan duwatsu ne ya kire su wa asna da ilallah ya jingina zuwa ga Allah li'annahu al-amiru tahwilan wa takwifan domin ainihin Allah shi a mai bada umarni ko da ainihin an ce mala'ika mutuwa karɓar rayuwa shi yasa cikin ƙur'ani in baka lura ba za ka ruɗe wani wuri Allah ya ce ƙul ya tawaffakun malakul mauti mala'ikan mutuwa shi karɓar rayuwa wani wuri ya ce Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiya Allah shi karɓar rayuwa wani wuri ya ce tawaffat rusulu na manzannin karɓar rayuwa to kaga ayoyi sun zo daban-daban amma kowace da ma'anarta na farko dai mala'ikan Allah shi gaba da umarni a karɓar rayuwa ne amma sannan waya ka faɗa ma mala'ikan mutuwa babban kina sannan shi ko sai turo yara ne waɗanda ka aikin kaga duka sun yanzu in aka gina wani construction na kwangila sai ce ai gwamna aham aliyu yi shi ko amma in ka samu injiniyan da ya yi aikin kuma sai ce ai shi ya yi aikin ga in ka samu labaran da shi ka gina ce ai block ɗin gani ni gina shi ba ka ƙare ta kowa daga ciki an fahimta kowa shi ya yi amma hakikatan waye aikin shi gwamna to haka in kaji an ce Allah Allah ya karbi rayuwa ta ai ba Allah ya tuwo karbi rayuwa ta ba Allah ya turo mala'iku sun kai wannan aikin wasu zubar da ruwan sama mala'ika mika'il da sauran yara ne da haka amma wasu zubar da su Allah Allah akbar faqa na summa ahyahum sai Allah ya rayar da su ba'a da samaniyata ayyamin bayan kwana takwas aw aksara ko sama da kwana takwas bi du'a nabiyihim hizqilu wato ta hanyar addu'a annabin su da aka ce mai hizqilu bi kasaril muhmala da yi ainihin ha'un kisra wal qafu da qafun wa sukunu zai da yi zayin sukuni hizqilu fa ashu daharan sun karayu bayan an rayar da su zuwa shekara guda alaihim asarar mauti suna da alamun ainihin mutuwa la yalbasuna sauban babu wani tuwahi da za su sawa illa a da face ya koma kalkafa ne kamar likawani firas mai gazani wa ra'ihatu da wari wastamara fi asbadihim sun ka ainihin ci gaba da zama a tsaron su wato a wannan lokaci sun ka ci gaba da amma daga nasu akwai alamutuwa gare su inna allaha lalle allah lazu fadlin yana da falala ala nasi akan mutane haisu ahyahum ta yadda ya rayar da su li atabiru domin su lura waqsun alaykum wa qissun wa qassa alaykum halahum ya qissanta muku halin su litastabsiru domin ku lura walakin aksaran nas sai dai mahi yawan mutane wa humul kuffaru sune kahire la yashkuruna ba su godi ma Allah wal qasdu abinda amanuha min zikri haula'i daga ambaton waɗannan labari tashji'un karhawa ce almumini na ga muminai alal qitali akan yaki walidha atafa alaihi saboda Allah haka Allah ya adafi akai ne yace wa qatilu na
wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim sai Allah subhanahu wataala yace wa qatilu ku yi yaƙi fi sabilillahi saboda Allah ai li ila idinihi domin ɗaukaka addininsa idza alimtum idan kun san cewa annal mauta cewa ita mutuwa labudda minhu ba makawa da gari ta don gudu duk ba sa ka tsira fal aula abinda ko yahi falala an yakuna fi wato mutuwar ta kasance bisa ga tafarki na Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un mai dini li aqwalin ga ainihin zantuttukan ku almuftalifi na waɗanda sun ka saba minkun da gare ku alimun masani ne bi ahwalihim da halayensu fa yujazihim zai sakan ka musu sai Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan qasira adhafan qasira adhafan أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
سي الله سبحانه وتعالى يتي من ذا الذي أي اسم الاستفهام مبتدا matsayin mubtada shiki kuma istifhami ne wane ne wannan da za shi a khabarinsa allazi shine wanda sifatul khabari wasilatul ladhi huwa wato wane ne wannan da yuqridullaha zai bawa Allah rance bi infaqi malihi fi sabilillah ta hanyar ciyar da dukiyarsa ga tafarki na Allah ya bayar da ƙardan rance hasanan mai kyau bi an yunfiquhu ya ciyar da abin nan lillahi saboda Allah an qibi qalbin daga sun rayuwa ce ba tilasta mai an kai ba halalan kuma yazan halan nazi ba su a tsayiban daddada bil ikhlas tare da ikhlas فيضاعفه سي الله يلونكا مي بالرفع على صورة المفاعلة فيضاعفه بأتي فيضاعفه با لنافع وأبي أمر وحمزة والكسائي إمام نافع da إمام ابن أمر da إمام حمزة da إمام الكسائي sun karanta فيضاعفه وبالنسب فيضاعفه لعاصم رواية عاصم على جواب الاستفهام والابن كثير فيضاعفه بالرفع والتشديد ولابن عامر بالنصب له فيضاعفه له جزاءه أضعافا كثيرا وتلنكا mai yawa min asharatin daga so goma ila aksar min sab'u mi'atin har zuwa 700 ila ma la yaqdiruhu illa Allah har zuwa ga abin da ba mai iya lunkawa sai Allah wallahu Allah ya qabidu yana riƙewa ayyum siku rizqa amman yasha'u ibtila'an yana kame arziki daga wanda ya so ibtila'an don jarabawa wa yabsutu hakanan yana shimfidawa bisari linafi'in wal kisa'i wa abi bakrin wa ibn kathirin fi ghairihi wato an karanta kuma wa yabsutu da sadu ga qira'a imamu nafi'u da imamu al-kisa'i da abi bakrin da ibn kasirin riwaya ta qumbulin wa bisini wato wabin kasirin fi ghairi riwayati kumbul domin ibn kasir dukkan waɗannan maluma na qurra'u kamar da makaranta kuna tunawa a dauran mu ta ulumul qur'an to suna da dalibai guda biyu da na yi riwaya qira'asu to shi ma ibn kasirin akwai kumbul to ga riwayar da ba ta kumbul ba an karanta da yabsutu marmukun yabsutu duk da ko nan in ka zo karanta yabsutu za ka karanta shi na yake cewa wa bisini li ghairihim an karanta ga wani su da sadun da sinun ay wasi'uhu yana yalwatawa liman yasha'u ga wanda ya so imtihanin dun jarabtawa fala fala tabkhalu alayhi kada ku ruwa gare shi bima wasi'a alaikum da abin da ya yalwata akan ku wa ilaihi turja'una zuwa gare shi ake mai sheku fil akhirati a ranar lahira bil ba'si ta hanyar sakamako fayujazikum sai ya sakan ka muku bi amalikum da ayyukanku sun mazada Allah sai Allah ya ƙara ainihin at-targiba kwadaitarwa fil jihadi ga jihadi bi zikiri ta hanyar ambaton qissata bani Isra'ila qissan nan ta banu Isra'ila hadhihi ga ta nan bi qaulihi da zancin sa alam tara ilal mala'i
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا مالك إذ قالوا لنبي له مبعث لنا مالكا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال الله تقاتل هل أسيتم
هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين alam tara yace baka gani ba ko labari bai cin maka ba ilal mala'i ai al jama'atu wasu jama'a min al ashrafi na manyan mutane yajtami'una da sun ka taru litashawar domin shawara da juna ismun jam'un la wahida lahu ai al mala'u wato jam ismu jam'in ni la wahida lahu shi haka yake dama a larabci akwai sunan da babu ainihin sai a ce ismu jam'in nila mafura da lahumin labdi kama al'ibilu al'ibilu mafaradun nila jam'a lahu baka cewa bai da jam'i da larabci akwai su dai da yawa a larabci to lafazin almal'u bai da mafuradi sai dai ka bar shi haka ne yanzu ga hausa ruwa ba shi da mafuradi bai da singular bai da plural kai baka cewa ruwaiwai an gane ko iska wanga da kaɗa ba ka ce bai da jami'i in ka ce iskoka to ka canza ma'ana aljannu iskoki iskace iskace ka gani da kayi shi an san bubawa kai to akwai su da dama wuta ma ba ta da jami'i ba ka ce wutaitai ko tana da akwai ire-iren su da dama gishiri ma ba shi da shi ko yana da shi to da ire-iren su ko shi a gishiri da ya isa mallam ji ya ce min bani isra'ila waɗannan jama'a manyan mutane da sun ka zo wurin annabinsu an yi su ne wato cikin ƙabilar banu isra'ila min ba'di Musa kuma sun zo bayan annabi Musa min al'ula min al'ula litab'idi wato min bani Isra'ila wa thaniya lil ibtida'i ay ba'da wafatihi wato da an kace min ba'di Musa ana nuhin bayan wucewa annabi Musa da rasuwa tai ai ila qissatihim wa khabarihim wato baka samu labarin su ba wa zalika anna Musa abinda ya faru cewa lokacin da annabi Musa ya rasu lamma mata lokacin da Musa ya rasu khalfuhu ala khalfuhu ala iqamati bani isra'ila khallafahu ala iqamati bani isra'ila bi yusha ibn nun wato wanda ya zama khalifa ne shine annabi yusha summa kalib ibn nawfi summa hizqil wato sannan hizqilu duk annabawa ne fa azmatil ahdasu ba'dahu fi bani isra'ila wato sai rikici rikici sun ka faɗo a cikin banu isra'ila wa nasau ahadallahi sun kamanci alƙawalin Allah sun maja'ahum ilyasu sai annabi ilyasu ya zo musu fa aqamahum ya daidaitar da su kan tafarki madaidaici sun mal ya sau sannan annabi ya sau faqabadahu Allah sai Allah ya karbi rayuwa ce fa aksarul ma'asi sun kai wai ta sabo ba adahu bayan annabi ya sau fa azhara lahum aduwan yuqalu lahum albaysa sai Allah ya ta musu da ainihin wani maki a cikin su da aka ce ma albalsa qaumu jaluta wato su ne mutanen jaluta min al-amalika daga cikin kabila amalika faghalabuhum sai sun karinjaye su ala aksari ardihim akan mafi yawan kasar sun ka kwace musu garuruwa wa asarru sun ka ainihin ribace min abna'i muluki bani isra'ila daga cikin ƴaƴan sarakunan banu isra'ila arba'u mi'atan wa arba'ina gulama yaro 440 sun haƙwaci wa darabu sun ka buga alaihimul jizyata jizya akan su wala qauminhum shiddatan sun ka haɗu tsanani daga waɗancan miyagun mutane Baba asallahu fihim shamwilu sai Allah ya aiko musu annabi shamwilu faqalu lahu sai sun kace mai in kunta sadiqan idan har kai annabi ne na gaskiya fa ba aslana malikan ka sanya mana wani jagora wani komanda ko sarki nuqatilu fi sabilillahi da zamu yaki karkashi ne saboda Allah wa kana qiwamu bani isra'ila ta'atu mulukihim alhalin ɗabi'ar banu isra'ila suna da'a ga sarakunansu wa da'atul muluki da anbiya'ihim su ko sarakuna suna da'a ga annabawansu wal mulku yasusul jumu'a wan nabi yasusuhu shi sarki shi zai mulkar jama'a shi ko sarki annabi ya mulkai haka tsarin su yake yasa annabi ya ce to ko yanzu inda jagorori za su saurara malamai kuma su malaman suna da dama inda za su yi amfani da damar da Allah ya ba su da abubuwan za su yi sauki domin har gobe shi malami ana saurara mai duk yadda ta lalace kuma duk yadda aka kai dole malami na da kima saboda me matuƙa addinin musulunci na amsawa to malami na da kima in ba ga kima te wani ya ga kima te sannan masu mulki ba su wadatuwa da masu kuɗi da masu mulki ba su ta wadatuwa daga malami saboda abubuwan guda uku ne imomin guda uku da Allah ya ba su ilimi wadata mulki ba su ta sai tare da juna mai mulki dole yana buƙatar mai wadata mai wadata na buƙatar mai mulki haka mai ilimi to su bani isra'ila ko ga sarki to yana jin maganganun annabi to sai a samu nasara fadhalika qawluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki id qalu yayin da sun kace li nabiyyin lahum ga annabin su huwa shamul shine shamul fil ashhari ga magana shahararra sun kace mai ibas wato aqim ka tsaye lana gare mu malikan sarki amiran shugaba nuqatil zamu yaqi ma'ahu tare da shi fi sabilillahi wurin daga kalmar Allah tantazimu bihi kalimatuna kalman mu za ta haɗo ƙarƙashi ne wanar ji'u ilaihi fit tadbiri mu koma gare shi a lokacin juyar da wani lamari qalan nabiyyu lahum sai annabin su yace musu hal asaitum bil kasri an karanta hal asitum linafi'in ga qira'an nafi'u wa bil fathi an karanta da fataha hal asaitum li ghairihi ay ahlul amri kama arji'u minkum wa huwa jin shin kuna ganin in kutiba alaikumul qitalu in an ka wajabta muku yaki khabarun asa wato khabari ne na asaitu ai fasla bainahuma bi sharti wal istifhami li taqriril mutawaqqi bihi wai kuna gani an ka tsinda muku shugaban ga za ku mai da'a qalu sai sun ka ce wa malana mi yahsami mu ai gardun lana abinda muke nuhi kenan mihsa in Allah nuqatila ba za mu yaki ba fi sabilillahi saboda Allah wa qad ukhrijna alhalin an hishe mu min diyarina daga gidajenmu wa abna ina da ƴaƴan mu ai gurida lana fi tarkihi wa qad urida lana ma yujibuhu wato an gitta muna abinda ka wajabtan muna da yin yaki min ikhrajil awtani na hiddamu daga garuruwan mu wal ifradu an anil auladi kuma an raba mu da 'ya'yanmu bi sababihin saboda wannan wa qatlihim wato ainihin da kuma yaƙasu da an kai fa'ala bihin zalika qaumu jaluta mutanen jaluta sun kai musu haka min al'amalika na ƙabilun amalika kanu yaskununa sahila bahari rumi sun kasance suna zauna kan suna zama kan gabar tekun rum baina misra wa falastini tsakanin misra da falastinu fa agharu ala bani isra'ila sai sun kafarma bani isra'ila wa fa'alu bihim ma mara sun ka aikata musu abin da ya gabata da mun ka ambata qala ta'ala sai Allah ya ce falamma kutiba alaihimul kitab yayin da an ka wajabta musu yin yakin nan tawallaw anhu sai sun ka juya daga gabarin yaki wajen nabu sun ka nisanta illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su lam yablughu asharahum basu kai ɗaya bisa goman su ba wa humul ladhina abbaru an-nahara su ne waɗanda sun ka tsallaka teku ma a ɗaluta tare da ɗaluta kama sai a ti kamar yadda zai zo nan gaba sun mahaddada ala tarikil jihadi bi qawlihi sai Allah ya tsawata suwa ga waɗanda sun ka zuwa yaƙi da cewar sa wallahu alimun Allah masani ne bi zalimin da azzalumai fayujazihin zai sakan ka musu wa'idul lahum wannan kyace ne gare su fi zulmihim game da zaluncin da sun kai ala tarikil jihadi akan barin jihadi wasa alan nabiyyu rabbahu irsala malikin wato sai annabin Allah ya roƙi ubangijinsa game da ya sanya musu sarki ba a jabahu sai ya karɓa masa ila irsa da dalut ga aiko musu daluta sai ya ƙala lahum nabiyuhum lokaci yayi anan za mu tsaya insha Allah al-ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah